اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر وآله ما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tsaron da a hayatul islam za ta ce su ne ko ma huwa wajibu ya ce Allah ta'ala ijmala to bismillah rahman rahim tambaya ma huwa wajibu menene abin da yake wajibi ya ce Allah ta'ala haƙƙin Allah a gaba ɗaya wato abin da yake gaba ɗaya mu kudurce shi a haƙƙin Allah wajibi ne a kanmu ba tare da an tsira rarrabewa ba jawabi alwajibi abin da yake wajibi a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ijmalan bisa gaba gaba ɗaya huwa tisafu shine a ce Allah ya santu da dukkan cika wajibi ne dukkan musulmi ya kudurce cewa Allah ya sufantu da dukkan cika ya tsarkaka daga duk wata tawaya shi yasa bayan da za a yi tawaya ta zai ga dalibin Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wata siffa ta cika Allah subhanahu wa ta'ala ya santu da ita to wannan shine abin da yake wajibi ijmala a gaba daya
su tambaya ma huwa alwajibi ya abin da yake wajibi a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala tafsilan bisa rarrabewa in ana so abin da aka faɗa a gaba ɗaya a baya a gaba ɗaya a tsaya a rarrabe to zai kai kamar abu nawa
ja jawabi alwajibi fi haƙƙin lahi ta'ala abin da yake wajibi a haƙƙin Allah ta- subhanahu wa ta'ala tafsilan bisa rarrabewa 20 sifata shi ne mu kudurce cewa Allah ya sufantu da sufofi ishirin wajibi ne a sufanta Allah da kowace ɗaya daga sufofin nan guda ishirin da za a faɗa kuma wajibi ne kenan a tsarkake Allah daga kishiyoyin waɗannan sufofin guda ishirin
wa hiya alwujubi sufofin nan su ne alwujudu na farko samuwa wajibi ne mu kudurce cewa Allah samanne ne
wal qidam na biyu shine cewa Allah bai da farko shine kidanci kidanci kidanci ma'anarsa Allah bai da farko
wal baqa'u na uku sufa ta uku ita ce wanzuwa ma'ana Allah subhanahu wata'ala bai da ƙarshe
wa mukhalafatu ta'ala lil awajibi sufa ta hudu da take wajiba a haƙƙin Allah shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta da baki ɗayan halitta ba ta inda za a ce Allah ya kama da halitta
wa qiyamu ta'ala bi nafsi Sifa ta biyar ita ce cewa lalle ne a santa Allah da cewa shi Ubangiji ya wadatu da zatinsa baya bukata zuwa wani abu ko menene ta kowane hanya ta kowane hali.
wal wadan Sifa a wato ta a, ta shida a ta bakwai sifa ta bakwai ita ce kudurce sifanta Allah da cewa wajibi ne a ce shi dinnan makaɗaici ne. Allah subhanahu wata'ala makaɗaici ne.
wal qudratu a sufa ta takwas ita ce iko a musulmanta ubangiji da cewa shi dinnan mai iko ne
wal da irada nufi musulmanta ubangiji subhanahu wata'ala da cewa mai nufi ne wal ilmu da kuma ilimi cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya santu da ilimi masani ne ba abin da yake ya fita daga sanin Allah
wal hayat musulmanta Allah subhanahu wata'ala da rayuwa cewa ubangiji subhanahu wata'ala rayayye ne was sam'u musulmanta Allah da ji cewa ubangiji mai ji ne yana jin duk wani abu wanda yake samanne wal basaru Ubangiji musamman Ubangiji da gani a, Ubangiji mai gani ne yana ganin duk wani abu wanda yake samun me wal kalamu haka na musamman Allah da magana cewa Ubangiji mai magana ne wa kaunuhu ta'ala qadira haka nan wajibi ne mu kudurce zamowar Ubangiji mai iko tunda ya santu da kudura to ashe a, wato shi dinnan mai iko ne
wa da murida zamowarsa mai nufi wa da alima zamowarsa masani wa hayya da zamowarsa rayayye wa sami'a zamowarsa mai ji wa basira zamowarsa mai gani wa zama mutakallim wasa ne magana wanda ɗaya ta farko ita ce wujudu ita ce wadda ake kira nafsiya sifa wadda take nafsiya wadda eh, ana karatun ne don masu farawa amma a takaice a ilimance akan ce al-wujudu sifatun nafsiyya wa ma'anar sifatun nafsiyya هي الحال الثابتة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلته آه وجود صفة نفسية معنى صفة نفسية إذا هالي إن أنت هالي wato ba abu ne wanda za a ce za a santa shi da samuwa ko a santa shi da koruwa samuwar Allah ba za a ce ita samammiya ba ce domin da sai bukatu zuwa a ce samuwar ta kama ai samammiya ce haka ce ita tafiya har zuwa ba iyaka shi yasa ashe hali ce ba su ba ce wanda za a ce samammiya ce ba kamar yadda za a ce korariya ba ce sufa a hali ne sufa wadda take hali iri biyu ne akwai nafsiya akwai kuma ma'anawiya masu ma'anawiya su ma hali ne bambanci tsakanin nafsiya da ma'anawiya shine ita nafsiya ana ta'arifinta da cewa alhalu sabitatu ko wajibatu lizzati ma damat zatu gairu gairu mu'allalatin bi illati ita ko ma'anawiya ana ta'arifinta da cewa alhalu sabitatu lizzati ma damat zatu mu'allalatun bi illati ma'anar wannan Allah ya santu da wujudu ba wai wani abu ne ya jawo har Allah ya santu da wujudu ba. Allah ya santu da zamowarsa kadira, amma zamowarsa ya santu da kudura shi yasa ya zamo ya santu da zamowarsa kadira. Shi yasa ita ma'anawiya mu'allalatin bi illati. Ita ko nasiya gairu mu'allalatin bi illati. Allah subhanahu wata'ala samamme ne kuma guda biyar din da suka zo ba idan da baka'u da muharafatu ta'ala lil hawadith da yamu ta'ala bin nafsi da wadaniya su ana kiranta sifatus salbi sifofi ne wanda su a kansu ba samammu bane domin mafhumin su shine kore kishiyar su daga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu da aka ce ubangiji ya suntu da kidamu ma'ana Allah bai da farko kore farko ga Allah shine ma'anar suntunsa da kidamu haka nan da aka ce Allah ya santu da baƙa'u ma'anar wannan kore ƙarshe ga Allah cewa Allah ba ƙarshe gare shi da aka ce ya santu da muharafatu ta alal hawadis ma'anar wannan kore kamarsa ga halitta kore cewa Allah akwai inda ya kama da halitta da aka ce Allah ya santu da qiyamuhu bi nafsihi ma'anar wannan kore a ce yana bukatuwa zuwa wani abu baya bukatuwa izuwa wani abu bai bukatuwa izuwa zamani baya bukatuwa izuwa waje yayin da ake cewa Allah ya yi istiwayi akan al'arshi ba wai ana nufin ya zauna akan al'arshi ba domin ya zauna ne to yana bukatar inda zai zauna kenan ya zama kenan ba a sufanta Allah da qiyamuhu bi nafsihi ba wadatuwarsa da zatinsa haka nan da aka ce an sufanta Allah da wahdaniya ma'anar haka Allah bai da na biyu bai bai duk sufofinsa da zatinsa da ayyukansa shi duk guda ɗaya su ko guda bakwai da suka zo bayan nan wanda su ake kira sifatul ma'ani da kudura da irada da ilmu da hayatu da samu da basaru da kalamu to su wannan sufofi ne waɗanda suke samammu wanda yadda za mu ji nan gaba ta yi a gansu ƙudurar Allah sufa ce samammiya wadda ta yi a ganta iradar Allah sufa ce samammiya ta yi ma a ce an ganta inda nan gaba za mu ji mai wanda littafi yana cewa lau ku shufa annal hijabu la ra'aynaha haka nan kalam duk sufofi ne samammu a su ko wannan kaunu ta'ala ƙariran wanda su ake kira ma'anawiya su aka yi bayanin su a baya na cewa halaye ne ba sofi ne tabbatattu ba halu alhalu sabitatu lizzati ma damatu zatu mu'allalatun bi illati ko mu'allalatan bi illati to shi ne sofin suka zama guda ishirin a sofin sun zama guda ishirin a cikin malaman tauhidi akwai wanda suke ganin a cikin sofina ishirin guda sha biyu ne yake wajibi musulmanta Allah da su a shi ne idan baka'u wara fatu ta ala ta ala ya mutu ala da nafsi da kuma wadaniya da kudura da irada da ilmu da hayatu da saboda saboda da kalam amma ita wujudu suka ce ai shine ainin zati kamar shau abu hasan al-ash'ari a wajen sa wujudul lahi ta'ala hiya ayin zati lahi tabaraka wa ta'ala shi yasa ba sifa ba ce shi ne can me za su duju na ke cewa man yaran uju da aina zafi ko mara an uju da aina zafi ka shaikhi lami a duhu fistifati haka nan kuma wasu suna ganin cewa ai za a wadatu da cewa Allah ya santu da kurara daga ashe sai an santa Allah da zama wasa kadir ko za a wadatu da cewa Allah ya santu da irada shi yasa wajen dai shi shi abin hasan al-ashari so da cewa dubai a haƙin Allah guda goma sha biyu ne da wancan guda biyar waɗanda suke sandiyyai da kuma guda bakwai waɗanda suke ma'ani yana shi ya sa shi ba son Allah da sufar wujudu domin yana ganin ai wujudu lahi ya ai ai ai zati subhanahu wa ta'ala kuma yana ganin cewa ko muka ala qadiran ko muridan ko aliman duk a wadatu daga gare su da sifatul ma'ani wannan da yake na a takaice wannan a koyaushe shi ɗan adam ya ringa dubo su farkar Allah da wani a so da yawa wani abin da ke damun mu sai mu kasa hango haka musamman sanda wani abu na rayuwa yake nema ya ɗunguma mana zukata amma duk irin yadda wani abu ya kai ga damunka to ka sani fa akwai Allah Allah da yake ya sufantu da ƙudura ma'ana sufantu Allah da ƙudura Allah yana da ikon ya kawo da wannan abin daga gare ka duk irin yadda kake hange shi yasa ai babban abin yi ka koma ga Allah in ka koma ga Allah kyakkyawan komawa komawa ko da yake ka sa tufafin komawar ga Allah don so jawa mutane sukan koma ga Allah amma ba tare da sun sa tufafin komawa ga Allah ba ma'ana baka tuba ka tsarkake biyayya ga Allah ba ka tsaya kuma ka ce wai zaka ta addu'a Allah ya amsa ma ina ai ba haka ake ba ta tsarkake kanka sannan haka nan a wato duk wani hali da kake ciki duk irin yadda ya kai to ai Allah alimu ne ya santu da ilmu shi yasa yana sanar da wannan abu haka nan duk wani abu da kake ko aka faɗa ma ko wani abin da ya kama da haka Allah ya santu da sam'u yana ji ya santu da sarru yana gani yanda Allah yake faɗa wa annabi Musa ne da ɗan uwansa annabi Harun ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yace innani ma'akuma asma'u wa ara Allah subhanahu wata'ala ma'a kulli ahad yasma'u wa yara yasa dan adam ya ringa dubo wannan shi yasa wajen koyawa yara wannan sufofin a tsaya a ƙarfafa musu wannan ɓangaren ɓangaren rataya zuciya da Allah ta baraka wa ta'ala zama zuciya tana rataya ga Allah ta baraka wa ta'ala ba wai kawai a ji an zonta Allah da ƙudura a zuciya ba ta rataya da Allah wajen dubo wannan ƙudurar ba duk irin abin da ya fuskance ka Allah fa mai iko ne akan ya kauda abin daga gare ka duk wani mulki da kake ciki ko ta isa takaba da kake ciki da za ta yi ta ziga ka ka saba wa Allah ai kai ga kuɗi ka iya ɗaukar kuɗin ka aikata abin da Allah ma ya ce kar ka aikata to ka sani Allah ƙadirun ne yau din nan yanzu yanzu nan ya iya raba ka da kuɗin sai kuma kaka ahan sai a zo a kaga wannan ai duk abu ne wanda yake an gani a rayuwa an ga waɗanda ba irin shashancin da ba su a rayuwa ba wakacin da duniya take tare da su amma a ƙarshe duniya ta guje su sun dawo dole dole sun saurara to duk a ringa dubo ƙudurar Allah a ringa dubo iradar Allah a ringa dubo sufofin nan na Allah tabaraka wa ta'ala a koyaushe shine an tsaya an kaɗe ta Allah yadda ya dace to alhamdulillah sai tashi su ma ma'adar rujo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والخاتم لما سبقناش الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والجاه العظيم